والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم رأينا ثلاثة شاء قوة ربيع الثاني hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya ko? Ko da arba'in? Watan Turawa muna goma sha takwas ga watan goma sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha takwas. Allah ya kaddara mana ci gaba da zama don ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na al'adabul mufrad na Imam Bukhari. Wancan satin ina ga mun kare magana ne akan husnul khuluqi kyawawan ɗabi'u. da kuma 'yan hadisukan da muka karanta kusan guda biyar a cikin babi yau za mu tashi ne akan sakhawatin nafs yalwar ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yadda ba ta da kunci ba ta da takura wannan yalwar ran a wajen kyauta da wajen mu'amala haka Allah ya zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to me yi kuma abin da za mu tsinta mu kuma a ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sakhawatin nafsi shine abin da babin zai magana Imam al-Bukhari yace haddathana Yahya ibn Kathir a Bukairin a lambar hadisi mai 276 qala haddathana al-Layth an ibn Ajlan an al-Qa'qa an Abi Salih an Abi Huraira an Nabi sallallahu alaihi wa sallam qala laysa li-ghina an kathrati al-arad walakin li-ghina ghina an-nafsi abu hurara ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce laisal ghina ba wadata ba ce an kasara fil'arar yawan kadara yawan dukiya ba ita ce wadata ba za mu ji menene arab kamar da malamai suka yi magana e ba yawan kadara ba ce ko ba yawan dukiya ba ce ita ce wadata walakin na ghina abinda ake kira da wadata gina nafs ita ce gamsuwar zuciya zuciyarka ta gamsu ta haƙura ta wadatu abinda Allah ya maka ya ma daidai wannan ita ce abinda ake kira wadata to ɗaya daga cikin wanda suka yi sharhin bukari kamar ibnu battal sai yake cewa abinda ake nufi da laysa al-ghina an kasarat al-arz yace yuridu laysa haqiqat al-ghina an kasarat mata'id dunya abinda yake nufi haƙiƙanin abinda ake kira wadata ba shine yawan mallakar ababen duniya ba ababen duniya dan ka tara su da yawa ba shine wannan abin da ake kira wadata ba li'anna kaseeran mimman wasa Allahu alaihi fil mal yakunu faqiran fil nafs domin da yawa wanda Allah ya yalwata musu dukiya yasa dukiya ga ta da yawa a hannunsu kuma sai Allah ya sa bukata a cikin zukatansu za ga dugarin ko du majalisa in aka zauna ya fi kowa kuɗi amma kuma zuciyarsa ta fi ta kowa karewa ya fi kowa tsoron talauci ya fi kowa buƙatar a bashi ya ce to ya sa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce laisa da gina an kasar al'arab wadata ba yawan dukiya ba ce a hannu sai ga mutum ya fi kowa dukiya amma kuma ya fi kowa haram haramtu la ya kana'u bima a'a u'tiya fa huwa yajtahidu da'iban fi ziyada yace baya gamsuwa da abin da Allah ya bashi kullum za a ga bukata yake sai an ƙara mashi yau ya kai miliyan kaza to ya sa target na gaba ya kai sai ya sa ya kai sai ya sa ya kai sai ya sa kullum neman jari yake kullum bai gamsu bai yana da dukiya bai daba ya fara kasuwa jari yake nema ko an ce an taba hira da wani kasurgumin dan kasuwa aka tambaye sa meye matsalar ka yace wallahi matsalar shi rahin jari matsalar sarahin jari kuma ana kirga 'yan kasuwar afirka ana sawa da shi amma matsalar sarahin jari saboda ka inda za ka kirga ka yi census na mutanen afirka da 'yan kasuwar afirka sai ga kusan 90 ko 70 suna da dogaruwa ne daga wani abu da yake fiddawa ya ba su sannan su sayar sannan su samu su yi bukatar su amma shi din yana matsalar cewa rahin jari ne kaga kenan ba yawan dukiya ba ce ita ce wadata gamsuwar da Allah zai sa ma ranka ita ce ake kira wadata yace la yaqna'u bima utiya fa huwa yajtahidu da'iban fi ziyada wala yubali min aina yatihi yace kuma sannan in ya tahi neman dukiyar ba da ma fata ina dukiyar ta zo an kai lokacin da ba kowa bane yake tsantsanin wannan dukiyar wai ta dace ko bata dace ba wani sai ga tafiya yake lafiya karo da dukiyar sa tsaftatacciya sai kuma ya ɗauke ta daga wani gurin da ya dace sai ya kai ta gunda bai dace ba dukiyarsa ce ta kasuwa ta halaliya ta komai kilin kuɗi sai ya ɗauka je su yi fom ɗin takara ya kashe kuɗi yana zuciyarsa ce dukiyarsa ce ta halaliya ke kashewa me yake da bukata an fi yin kuɗi a gwamnati da haka zai kai kuɗinsa na halaliya ya ɗauko na me ya ɗauko na haram ya kawo wannan kaga wadata Allah ya cire daga cikin zuciyarsa inda yana da wadatar zuci sai ga abin da yake da akwai ba ma ke ma aka ce kowa ya daina aiki ake tsakura dukiyar da hida su a ware wasu yanki na mutane duk ta wadace su kuma wadata rayuwa za su yi mai wadata duk abin da ake da bukata akwai amma Allah ya cire kullum kwaɗai yake kwaɗai yake sai an ƙara yace to baya damuwa ta ina dukiyar ta zo mashi fa ka'annahu faqirun min al-mal kamar dai mabukaci ne akan dukiya matsalarsa kuɗi da yawa za ga an yi kuɗin amma ya fitar da cewa an sa waya kaɗai ya ihe su azaba a rana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an sa waya kadai ya ihe su azaba a rana an kashe wannan an meko wannan an kashe wannan an meko wannan an kashe wannan an meko wannan ƙarshe sai ka tada lokacin iyalin su ma yi musu kaɗan wani lokacin sai appointment ne na tafi America daga America zan wuce kaza to ke ma hau jirgi wuce kaza a je a haɗu shaf shaf a transit shi ya wuce ita ta wuce haka rayuwar ta kowa to kaga kenan kawai a barka da kiran waya a barka da zirga zirga ta ishe ka bala'i amma duk da haka bai gamsu ba Allah ya mishi alfarma fa ka annahu faqirun min almal yake cewa li shiddati sharahihi wa hirsihi alal jam'i saboda zafin kwadai da Allah ya mashi da kuma bukatar sa ya tara dukiyar kwadai kawai kullum bukata yake wa inna ma haqiqatul ghina ghina nafs yasa to mai sharhin sai ya ce to abinda ake nufi haƙiƙanin wadata ita ce zuciyarka ta wadatu duk wanda Allah ya sa dangana ya sa a haƙuri a zuciyar shi wannan shine ake kiran mawadaci allazi staghana sahibahu bil qalili wa qana'a bihi shine wanda bai dan kadan din ya haƙura da kadan din da Allah ya bashi ya gamsu cewa kuma ya wadace shi ina ji kuma an munce shi a cikin ta'rifin taqwa cewa wal qana'atu bil qalil ka gamsu da dan kadan da Allah ya baka wannan alama ce ta mutum yana jin tsoron Allah to banda alama ce ta mutum yana jin tsoron Allah kuma alama ce ta cewa wannan mutumin mawadaci ne in ya gamsu da dan kadan da Allah ya bashi walam yahris ala ziyadati fihi baya kwadayin cewa sai ya ƙara abin da Allah ya bashi wala ala hafi talabi kuma baya naci a wajen nema akwai mutumin da ko bacci bai iya yi haram haram haram haram duk inda yake kawai naci da kwazaba da bala'i sai an tara to wanda Allah ya sa mashi gamsuwa za ga wannan nacin baya yi ya je wajen wannan a wulakanta ya je wajen wannan a turar da shi ya je wajen wannan a yarbar da shi ya je wajen wannan abin da yake da bukata dole sai an buɗa masa ya samu ya kawo sannan ya buga wani wajen nema bai da lokacin da zai zauna ya ci baka annahu ghina ghinan wajidun abadan wa ghinan nafs huwa babu riba bi qada'illahi ta'ala wa taslimu li amrihi yace ita wadatiyar zuciya wata kofa ce ta nuna cewa an yarda da kaddarar Allah madaukakin sarki wanda Allah ya bashi hakuri da dan kadan da Allah ya bashi alama ce ta cewa ya yarda da kaddarar Allah tunda duk mun yarda tun muna cikin mahaifanmu zamu tada a hadisi a cikin nan babin nan gaba cewa tun muna cikin mahaifanmu an turo mala'ika ya rubuta duk abin da zamu mallaka zai zo hannunmu to kenan mutum yayi hakuri wajen nema ya bi hanya mai kyau ya sawa zuciyarsa linzami yayi hakuri wannan alama ce cewa ya da kaddara Allah madaukakin sarki dan duk abin da aka ce nasa ne sai ya zo mashi in ba nasa bane ba zai zo ba yau mutum sai ya kwanta rahin lafiya yana da wani ruwa da zai sha a kasar America ko a Saudiya yana wannan kwancan sai Allah ya bada hanyar da za a je a dauko ruwan ayi guziri a kawo masa ya sha sannan kuma a zare ran shi dan Allah ya alƙawari wannan raban sa ne to ba zai bar duniya ba sai wannan raban ya hida ran shi wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mala'ika Jibril kamar ya maraba inna ruhal qudusi nafasa fi raw'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha yace mala'ika Jibril ya zo ya rada mu ya ce mu ba wata rai da za ta mutu sai ta gama tattare arzikinta gaba daya in dai nata ne ba ran da za ta mutu sai ta taro shi gaba daya hatta tastakmila rizqaha sai manzo Allah ya ce fa ajmilu fi talab ku kyautata wajen neman arzikinku ba hanya mai kyau bi tsarin da ya dace in biliyan kaza aka ce shine arzikinka da ka bi hanyar haram da ka bi hanyar halal shine abin da za ka samu in ka bi hanyar haram din in ba a rubuta naka bane ba za ka same shi ba in ka bi hanyar halal din in an ce naka ne sai ya zo maka iyaka abin da aka rubuta shine zai zo maka yasa manzo Allah ya ce to fa ajmilu fi talab ku kyautata waje neman arziki Allah ya samu dace to dai kenan mun gamsu ba yawan dukiya ba ce ita ce wadata haƙuri da Allah zai sa ma da ɗan kaɗan wannan ita ce ake kira gidata duk wanda Allah ya sa mai wadata a zuci ya samu wadata yace haddathana Sulaiman ibn Harb qala haddathana Hammad ibn Zaid wa Sulaiman ibn al-Mughira an Thabit an Anas qala Anas dan Malik yace khadimtu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama 10 sinin na yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama hidima ta hekara goma tun yana ɗan hekara goma manzan Allah ya zo madina manzan Allah bai rasu ba sai da Anas bin Malik ya cika shekara ashirin a duniya tsawon shekara goma da ya ta lokacin yarinta da shiririta da wargi duk yana gidan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam haka suka kwashe wannan hekara goma sai ce fama ƙala ni uffin ƙafu bai taɓa ce da ni tur kalmar uffa bai taɓa mun tsoki ba ko karmar Allah wadai ko alamar damuwa karmar uf suka ce kamar alama ce ta mutum yana nuna damuwa a cikin zuciyar shi ismu fi'il madin ne suke cewa kamar abin da yake cewa atadajjaru in mutum yace maka kamar yana gaya maka faraina ya faci na kufula na tunzira ita ce abin da kalmar uf take gaya maka in ka kalle ta za ka kamar bata da ma'ana kamar haruffanta sun fi kowanne ya kankanta a kalmar larabci amma sako take tafiya da shi na jumla raina ya ɓaci ba na son wannan abun ba na buƙatar a maimaita shi ya ce to ban taɓa jin irin wannan daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma ƙala ni uffin ƙafku kwata kwata bai taɓa faɗi ta ba wannan shine abu na farko abu na biyu wa ma ƙala li li shay'in lam af'alhu bai taɓa ce da ni ba dangane da abin da ban aikata ba ala kunta fa'altahu me yasa baka aikata shi ba ya kamata a matsayinsa na mai hidima na yaron gida ya kamata a ce yayi kaza bai yi ba ya kamata ya kai nika bai kai ba ya kamata ya karbo markade bai kai ba ya kamata ya share kofar gida bai share ba to da rana ɗaya manzon Allah bai kira ba ya ce dan me yasa baka share nan ba me yasa ba a kai markade ba ina ka tafi ba a kai nika ba yace manzon Allah bai taba ga mu wannan kalmar ba wala shay'in fa'altuhu ya ce kuma bai taɓa gaya mun ba dangane da abin da na aikata ba daidai ba lima fa'altahu don me yasa ka aikata wannan aiki ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taɓa mai irin wannan a rayuwa ba wani na gwada maka kenan zuciyar tana da yalwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta da zai iya accommodating duka waɗannan mistakes ɗin da yaro zai iya yi za a zuciyarsa ya rike wannan nuna maka zuciyar tana da yalwa zuciyar tana da faɗi zuciya tana da juriya in banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suna ganin cewa kamar ba wanda zai iya wannan ya zauna shekara 20 da mutum baka taɓa mai tsoki ba baka taɓa ce masa dan me yasa kai ba ko dan me yasa baka yi ba ina ga wannan babu wanda zai iya wannan in ba wanda Allah ya wa baiwa ba ko za a samu wanda zai iya yi ba za a samu ba shi yasa hi kansa mai sharhin na al-adabul mufrad da ya zo kan wannan magana sai yake cewa haza li karamun nafsi wa samahatul qalbi wannan dan karamcin zuciya ce da kuma yalwa zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karamcin rai da yalwa zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu yatahammalu ma la yatahammaluhu ghayruhu kai da yake iya dauke abin da waninsa ba zai iya daukewa ba bana ji in ka dauke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk duniya ko da zai iya dauke wannan ko akwai na kai ka samu ango su yi wata uku da amarya bai yi tsoki ba ina ga zai wahala koransa bai ɓaci ba me yasa aka yi kaza yayi yawa ko me yasa na zo ina jin yunwa ba a tanadar da abinci ba sai wahala shi yasa daga cikin abin da ake wa mata ka shedi cewa kula da cikin mijinki namiji yana da bala'i idan yana jin yunwa duk yadda bai saba miki ba ran da mijinki ya jin yunwa a ranar zai iya saba miki kuma ran kowa zai iya baci a gidan wanda ba a mari a ran nan za a mare shi yasa da za ta kai ta gidan miji sai ta yi mata wasiya mata Harunun Rashid take cewa ki kula da cikin mijinki lokacin da namiji yake jin yunwa ba a amincewa sharrin shi duk abin da baki tsammani zai faru zai faru to kaga kenan to shi manzon Allah duk a hada da waɗannan abubuwan a wuce zuciyarsa ta dauke shekara goma ba tsauki ba cewa dan me yasa kai ba cewa dan me yasa baka yi ba lalle yalwa zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da fadi Allah ya sa mu dace Allah ba mu ikon kwaikwayin shi daidai bargwadon yadda za mu iya حدثنا ابن أبي الأسود قال حدثنا عبد الملك ابن عمرو قال حدثني صحامة ابن عبد الرحمن ابن العصم قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما يتتبس من ذن الله صلى الله عليه وسلم يتوسيني وكان بالمؤمنين rahima haka Allah ya siffanta shi to ga wanda ya aiki a gidansa yace tabbas manzon Allah mai tausayi ne Aisha kuma ta yi gaskiya kenan da tace khuluquhul Qur'an dabi'un shi alqur'ani ne duk abin da Qur'ani ya faɗa to hine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa kana la ya'tihi ahadun illa wa'adahu wa anjaza lahu in kana indahu yace ba wanda zai zo wajen manzon Allah da bukata face manzon Allah ya mai alƙawari illa wa'ada wa'adahu kwace ya mai alƙawari duk matsalar da ka zo da ita manzo Allah in yaji matsalar ka za a ma alƙawarin yadda zaka fita daga cikin wannan matsala din wa an jazalahu kuma a cika maka alƙawarin in kana indahu idan akwai abin cika alƙawarin a gurin shi wata kali ya shigo masallaci zai kabbarta sallah sai ka tsare manzon Allah wallahi na baro gida na iyali na ba abin da za su ci an yi kaza an yi kaza an yi kaza sai ce to kai hakuri mu ida sallah za a je baitul mali a auna maka kwano goma ana gama sallah za a je baitul mali za a baka kwano goma shi abin da yake nufi inda akwai ana gama alƙawarin za a cika maka alƙawari in babu alƙawarin yana zuwa manzon Allah zai nemi inda yake za a cika maka alƙawarin alƙawarin ma da manzon Allah yayi ba zai cika ba ya dauka wata baiwar Allah cewa idan an kawo dukiyar ganima ki zo za a baki kaza ta ce manzan Allah idan na zo ban same ka ba ta ce je ki wajen abubakar siddiq malamai suka ce ishara ce ta cewa lalle hili zai gaji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin ku da ganima za ta zo manzan Allah ya bar duniya ta zo da takarda a rubuce gashi a gaban manzan Allah aka rubuta idan ganima ta zo an mun alƙawarin kaza abubakar siddiq ya ware aka danka mata kaga kenan sai zama to hata khalifofinsa sun gamsu cewa in shugaba yayi alƙawari to ko baya nan wanda ya gaje shi wannan alƙawarin sai an cika shi matsawar da kyakkyawan ne aka kurta wannan alƙawari din yana daga cikin darussan da ya kamata ƴan siyasa su rike ko eh duk abin da aka dauka in dai a kyakkyawan niyya ne ba zan canka ce ba gwamnatin mu bace ba ba zan canka ce ba siyasa mu bace ko na ongoing project ko dokar a dakatar da su a cika su kuma ka cika su ba gwaninta ba ce haka ni abin da ya dace a yi din in ka dakatar da su kuma ka cutar da al'umma na'am wa an jazalahu in kana indahu inda akwai zai cika wannan alƙawari din sai ana zake so baka labarin wani abun mamaki yace wa uqimatis salatu yace wata rana an tsayi da sallah an yi iqama qad iqamatis salatu qad iqamatis salah sai yace wa jaa arabiyun sai ga wani balaraban ƙauye ya zo fa akhadha bi thawbihi manzon Allah ya juya zai kabbarta sallah sai wannan balaraban ya rike rigar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kara kabbarta sallah ina da bukata a jira ni eh igirin mu ne ka zo ka bacin rai ko eh har an kabbarta sallah ga hina a gaban ubangiji tattaunawa za a fara ku sai balaraban ya rike rigar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala ta inna ma baqiya min hajati yasiratun bukatun da nazo da su ɗan kaɗan ne suka yi guntu ka ji ban Allah kenan ko wanda yazo da manya manyan bukatu da kanana aka biya manyan a cikin ƴan kanana ne kaɗan suka yi guntu amma ba zai iya jiran manzon Allah ya salla ba a biya ni bukatata yace inna ma baqiya min hajati yasiratun ɗan kaɗan ne suka yi guntu a cikin bukatata wa akhafu an saha tsoro nake karba in jira a gama sallah in manta don haka a biya ni bukata ta kuma manzon Allah ya bashi kulawa ya juya ya saurare shi an gama ta da iqama an yi koyo manzon Allah ya juya suka yi ta tattaunawa a cikin masallaci an kabarta sallah kowa yana sahu a tsaye ana jiran su fa qama ma'ahu sai aka ce manzon Allah sai ya tsaya da wannan mutumin hatta faraga min hajatihi sai da ya gama biyan bukatar shi duk abin da ya zo da shi sai da ya lissafi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaza manzon Allah ce za a yi kaza kaza ya ce kaza ne kaza ya ce kaza ne sai da aka gama biyan bukata tsaf in ya so alabashin ya fita ya alwala ya dawo shigo cikin masallaci inda alwasa kuma ya nemi sahu ya shiga shi dai a biya shi bukatar shi thumma aqbala sannan da ya kare sai manzon Allah ya juyo ya fuskanci mutane wata kalla ga nan kofar ya shigo sai juwa suka yi ta zance kaga juya mutane ba sai da suka gama wannan mutumin ya gamsu sannan kuma sai ya juyo mutane ya ce musu istau ko a daidaita sahu da tan iqama akai sannan manzo Allah ya juya ya kafarta sallah fa salla ya jagoranci mutane sallah wannan ma dai na gada maka fadin zuciya da fadin rai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kace fadin rai fa ba irin na girman kai ba ko eh ta yadda zai alam nashrah laka sadrak ko wa wada'na anka wizrak to bude kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi ta yadda komai ka zo da shi zai iya jurewa ya dauka shi nake nufi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwan da malamai suka ce dangane da wannan hadisi shi wannan mutumin da aka ce a arabiyin kusan duk masu riwayar hadisi ta suke rajulun rajulun rajulun wani mutum ne wani mutum ne imam al-bukhari ne kawai ce a arabiyin wani balaraban kawai ne a cikin wannan riwayar ta al-adabul mufrad amma duk sauran sa suke rajulun haka rajulun zai iya zama a mutumin birni ne zai iya zama mutumin kawai ne amma a arabiyin a wannan riwayar ya ɗauke dukkanin mutanen birni wanda suke zuwa daga ƙauye ko riga su ne suka zo da wannan buƙatar wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma suna da uzuri dan dilladuban da kuke da akwai a zamantakewar ku ta birni bai san su ba wata kilba mamaki yana zuwa kofar gidanka salamu alaikum ko za ka gani a tsakar gida tsaye haka yazo daga garin su haka suke sai an mai uzuri sai an karantar da shi ko eh su a garin sai an zo tsakiyar gida kana kallon mutum a daki akan gada sannan za a yi sallama eh ko kuma da ku yi an buga kwas kwas kwas kwas assalamu alaikum wataƙila an yi sau uku in an ce a shigo a shigo in an yi shiru a koma haka musulunci ya karanta saboda birnanci da haka in kai wannan shine birnanci in ka saba wannan al'ada ce ta yan ƙauye to shi da yazo bai ma san me da ake karrama bazan Allah ba bai san yadda ake mutunta shi ba bai san al'adar zama da manya ba abin da ya kawo shi bukatar sa bai da matsala sai bukatar shi yasa ce yar karamar bukata sai ta rage a biya mun bukata ta to Imam Bukhari ya ce a Arabiyu ne dan haka ya cire waɗanda suke ‘yan birni ‘yan ƙauye su ne suke da wannan magana ɗin. To an bibiyu kuma sunansa menene sunan shi dukkan ne masu ruwa sun sakaya ba wanda ya ce ga sunan shi. Wataƙila daga cikin ladabin malaman hadisi abin da ake da buƙata abin da ya faru da kai darasin ba sunanka ba. Da waye ya faru ko da waye ya faru duka darasin iri ɗaya ne da haka za suna da ladabin sakaye sunan mutum in ba bincike ya yi ba wani lokacin ba ma a ganewa waye matsala ta faru da shi. Da haka wani ne da ya darasi na farko da za a iya samu. darasi na biyu ne abin da muka bayani fadin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta da yake iya karbar dukkanin abin da yazo guri shi sannan inda damar a biya wa mutum bukata dukkaninta kada ce to ai an maka 50% ka zai kai hakuri idan 100% din za ta iyo a bashi tunda wanda yace yasira da kansa yadda yan kadan ne ta rage a katilin ya samu 70% ko 75% yana so a cika masa 100% to shugaba ya cika masa 100% da haka in kai alƙawari zai cika 100% a cika 100% shine abin da ya dace sannan malamai suka ce ya halasta a raba kenan tsakanin ikama da sallah idan an tada ikama liman ya shigo masallaci za a kabbarta sai tabda yana da uzuri sai ya ja da baya ya za a yi sai a ce wane ya shiga ladabinsa ne sai an saurara masa kuma ana tsayen wannan alaba shi kuma in juye-juye za a yi in me za a yi dai yana daida wannan uzuri dan an taɓa yin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana zai kabbarta sallah aka kabbarta sallah Allahu akbar ai da aga mata da iqama sai tana da uzuri sai ya ja ko ta musu makana ko kowa ya tsaya a yadda yake manzon Allah sai ya ja ya koma gidan shi me yayi me yayi wallahu alam an ce dai da aka ga ya dawo har ruwa yana dasa daga jikin shi akalla kenan wanka yayi ko wanke jikinsa yayi ya ji da nauyi ko wani abu ruwa dai yana tasowa daga jikin shi sannan sai musu istawu ko sawu fa atadilu sai kuma yaji ya ce Allahu akbar duka masallacin kowa ya jira ba wanda ya guna guni sannan yau ga wani ya zo an kabarta sallah ta ina da bukata manzon Allah ya juya ya bukace shi dan haka kenan ladabi idan liman yana da uzuri ko da an kabarta sallah wajibi ne a jirahi ya kare wannan uzurin nashi abinda zai wahala a zamanin yanzu kenan ko eh to labar neman ne zai dawo daidai da zamani kuma mu ne za su koma daidai da lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na wa ya kamata ya zamanto ya yi adjustin ya ɗan sassauta limami na'am eh sai idan mamu bai su da haƙuri ya ake dandanne sunnoni a dawo daidai da mamu kuma mu ne zai ke haƙuri yake haƙuri yake haƙuri har ya je kwatankwacin wata sunna ɗin ko ta al'ada ta musulunci ko dukansu ne ya kamata su saisaita a dawo a haɗa tsakiya ko eh su limamai idan ba su da wata bukata da ta rike bukata ce ta dan adam ko ta dole to ya kamata su kiyaye lokutan sallah su taho masallaci idan limamai bukata ta takura su to suna da haƙƙi a jira su wannan shine alfafar da suke da akwai a dalilin limanci wani zaka tada idan lokacin sallah yayi da minti 30 ko awa ɗaya duk inda yake hayyacin sa baya jikin shi Allah Allah yake sai ya taho masallacin shi wani lokacin yana zuwa dab da zai higo sai ya ji wani ya ce Allahu akbar da yawa kuma in aka kabbarta sallah ka zo in ka samu limami ɗari sai dai su ki gaya maka saba'in hijiransu ya ɓaci saboda duk to tamanin mako yawa saboda yan adam ne ya tattara duk abin da yake ya watsar da uzurrukansa da komai ya taho don ya yi sallah yana zuwa wani ya kabbarta sallah ya jiransa ya ɓaci to musulunci baya so ya ji kuma duk wanda yake da shugabanci ana uzurahi ransa yana ɓaci to in yau ya ɓaci gobe ya ɓaci dan ya nema a kansa su zuci ce to hi kenan tunda suna da limami ko ma ya ja sallah ni ma ya hakura da haka ran da ya samu dama ya ja ran da bai samu ba dama shikenan kowa ya sallah da haka to tun kuna samun kuma wanda ya iya sallah ya muku sallah wata rana ku jura wani in ya muku sallah dan a ta amma da ke za su karbe ta barantana a ce a yi sama da ita ko haka zai tattaba muku ita ya iya fatiha bai iya fatiha ba ya iya ruku'u bai iya ruku'u ba ya iya tsarki bai iya tsarki ba ya alwala bai iya alwala ba saboda gaggar ku ne za ku tura kowa kuma ya muku sallah din da haka to yana da buƙatar lalle ya zamanto ana da haƙuri ko da kuma wannan haƙurin ya kai tsakanin kabbara ne da iƙama ana iya yin haƙuri idan uzuri ya jura ya bijiro wallahu ta'ala alam Allah ya sa mu dace wannan dai kaɗan daga cikin darussan da suke cikin hadisi din kenan sai ta haddathana qabisatu qala haddathana sufyan an an ibn munkadir an jabir qala ma su ila nabi sallallahu alaihi wa sallama shay'an fa qala la Jabir dan Abdullahi kuma dai nuna maka fadin kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba a taba tambayar manzon Allah wani abu ba masu ila nabi sallallahu alaihi wasallam shay'an ba a taba tambayar sa wani abu ba fa qala la yace a a ba za a yi ba in me ka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da izinin Allah za a yi shi babu la a gure shi duk abin da ka faɗa kawai haka take za a yi ne a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa wani waƙi da ake kiran shi farazzak sai yake cewa ma qala la qabtu illa fi tashahhudihi laula tashahhudu kanat la'uhu na'am yake cewa ba dan akwai at-tashahhud ba ashhadu alla ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wannan la din da zata kore duk abin bauta sai Allah yace ba dan akwai ita ba to da ba za ka samu balla babu da babu ita bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in ba dan akwai wannan shaidawar ba da duk wata lata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunanta na'am da haka kenan kamar baya cewa la sai idan ya tashi cewa ashhadu an la ilaha illallah anan ne zaka samu la a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma ga Jabir ya tabbatar da abin da Faraz daga zama ya faɗa wanda suka zauna gaba da gaba da manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam yace ba a taba tambayar sa ba ya ce la amma dai malamai suka ce ala taghlib ce eh akwai lokacin da za a tambaye shi idan abun ba makawa akan shi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan bada uzuri he dai uzurin ba na labani ba haushi ma dan suka ce kamar lokacin da za a je yakin Tabuka akwai wanda suka zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu abun hawa da za mu tafi wala alal ladina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun za a je yakin tabuka tafiya ce mai nisa manzo Allah ce duk wanda bai da abun hawa kar ya fara dan ba za ta iyo ba tunda ana tsananin rana a cikin tsananin sahara ake da bala'i da haka in ka tarka ma kafa ba inda za a je duka yace to kowa tabbatar da abun hawa waɗansu mutane suka zo manzo Allah sama muna abun da za mu hau mu tafi yaki ba ta yi ba a'a la ajidu ma ahamilukum ban samu abin da zan dora ku akan shi ba kaga yana da bambanci da cewa a'a ko babu ban samu abin da zan dora ku bane akan shi su kuma suka juya idanunsu yana hawaye mun wuce daga cikin tarihin wanda aka kira su a cikin albaka'una ko masu yin kuka lokacin da manzon Allah ya ce la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw a'idu tafidu min adami hazanan Allah ya jidu ma yanfiku bayan sun cin juya aka kawo manzon Allah gudumar wasu ababen hawa ya kira wasu daga cikin su aka dora su suka join runduna aka tafi wannan yaki Allah ya sa mu dace da haka dai abin da muke da bukata ko abin da hadisin yake da bukata duk wanda Allah ya hore mashi kar ya zamanto babu ta yawa a bakin shi yi gwargwadon abin da za ka iya wanda ya zo da buƙatar naira ɗari biyar a gurinka ka juya ka juya ka ganka bara ɗari biyar za ka takura sai ka yi haƙuri ka cire naira hamsin ko ka cire naira ɗari in ka ji ba za ka takura ba sai ka bashi ya fi alheri dai ka ce masa babu ko ko kuma ka ce masa to yau dai ka zo ina ji garin sai a hankali amma dai bala Allah na ma ko goma an samo ka shafi a wota a hanya to in mai hankali ne bai kamata ba in ya tafi ya zage ka ka ce mashi babin ya fi ka bashi wannan fiya goma da hafiya wota inda zai je guri goma ko guri hamsin a bashi goma goma goma ya tayi da ɗari biyar ɗin kenan ko wanda suka bashi goma goma nan kuma duka ba da zai taku da cikinsu Allah ya sa mu dace da haka dai da masu roƙon da wanda ake roƙon kowa sai ya zama to mai haƙuri kenan ko shi mai haƙuri mai roƙo kare roƙa sai idan da buƙata zamani ne ya jawo kowa ya canja yanzu roƙon an mai da sana'a wani garin Allah yana waya yana miƙiya da kan gari kuma ya tunanin to yau tasha zan yi ko bakin kasuwa ko kan tudu ko ɗan ta noma ko sakatariya zan je ko ATC ko ina ne yana ta hida da timetable da haka to kaga su ma suna da matsalolinsu da haka kenan inda za ka roƙi mutum kullum to dole akwai matsala a cikin al'amari ɗin ko ya sa wani mawaƙi yake cewa karka tambayi ɗan adam idan ka tashi kaiwa buƙatarka ɗan adam in ana tambayar safihi yake in ka tambaye mutum yau ya baka gobe ya baka jibi ya baka gata kana tawa za ka ga murtiki sai ga mai roƙon mai hankali ba assalamu alaikum yau bala zuwa ne mu ga yasa haye wuce dan ya ga ranka ya baci to amma Allah madaukakin sarki ne idan ka fasa tambayar shi shi kuma sai ya fihi da kai da ka tambayi mutum sai ya miƙe ya bar gaban ubangijinsa kuma ya tafi wajen dan adam neman bukata sai ya tambaye bar wanda baya fishi ya tambayi wanda yake fushi mu muka juya zaka roƙon an maida shi sana'a shi sa masu badawar su ma suke takura to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake roƙon mutane kawai dan ya tara ba dan bukata ba roƙa yake dan ya tara zai zo a ranar alkiyama fuskar sa ba nama ko daya duka gaba ɗaya za a zazzage fuskar sa kawai kwarangwal kahin fuskar kawai za ka gai saboda duk wani mutunci da ake da akwai da alfarma ya zazzagar da shi ya zubar a duniya to haka za a tahihi a filin alkiyama ita kuma ka'idar alkiyama duk wanda ya tahi da canjin halitta a filin alkiyama to akwai alamar tambaya a kan shi haka ka'idar alkiyama take don da kaga fuskar sa ba nama to akwai problem wanda ka san shi garau yana gani ya mutu ka ganshi a makance akwai matsala ko qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira yace qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa da haka ya manta da Allah ne aka manta da shi sai ya tashi makanci a ranar gobe alkiyama wani zaka tashi la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas dalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu ar-riba sun ce ciniki kamar riba ne ka ba da kuɗi an samu riba wannan ta yan kuɗin ruwa ce da haka duk wanda yake kuɗin ruwa ana tashi za ka gani a shanye a ranar alkiyama yana tashi yana faduwa kamar mai bugun aljani kamar mai farfadiya aka za ku gani da kun miƙe tabtatata za ku tafi a bijin sai ya faɗi sai ya so ma ya yi juye-juye ya miƙe ya ɗaga haka zai ce a filin alkiyama kana gani wannan ka san da problem me problem ɗinsa ɗan kuɗin ruwa ne ko ba ɗan garin ku ba ne ka san matsalar shi haka alkiyama take duk wanda ya zo da tambari to akwai matsala da haka duk aikin an ce ma akwai matsala akan ka to yi kokari ka guje masa daidai gurgudu da haka masu roƙo kar su mai da shi sana'a sai ta ka tsantsan in ba a mai da shi sana'a ba to da mai roƙo da mai barawa duk basu da damuwa in ka ga wani ya tambaya lalle an takura lalle bukata ce lalle ta ɓaci zaka ji kai ma baka da kofin ka ɗauka ka bashi amma mutum kawai ya miƙe yayi kwalliya ya sa kaya fes da guga kuma yake zagaya ina za a jinke masa iyalin shi yau wallahi yara na basu ci ba wace ka aihu yau rana basu yi kaza ba yau ba a yi kaza ba yau an aihu yau an yi kaza yau rago yau kaza yau wane ne kullum problem ɗinsa akan al'umma har da masu sabon salo in yazo zai maka komai kamar ya san ka kuma da ƙarshe ka gane cewa dan damfara ne haka wanda ina da da gona assalamu alaikum ala assalamu alaikum alaikum yace wallahi tun da daya muke jiran ka nake jiran ka wallahi nazo da iyali na guri kaza da kaza da kaza zamu koma nake ta tunani a zuciyata to ina na san wannan mutum gahi kuma da kamala sosai da babban riga farare wallahi sai sha guga da gemu sosai cikakken ustazu wallahi nake ta mamaki ne ban sahi ba kwakwala ta tana ta tunani kuma gahi da kunya ya kama suna na sosai da waye nace to kai hakuri daga gona ta nake daga gona nake ga 300 sai da garansa ya baci ya za a iya zo dudo na kamar dauki 300 in bashi daga gida to saboda abin ya tsaya ma'ana nake ta tambayar mutane ni wala wani mutum mai kaza mai kaza na kasa gane suka ta a ai ni ma ya je mu wannan ma ce ni ma ya je wannan ma ce ni ma ya je kaga to ilwana ai suna da cutar da al'umma a ciki to kaga kenan wani in yazo ma da irin wannan siffar dole he ka ji karata ka tsantsan da shi dole he ka ji kana da takura akan shi to mukan juya ne sai a juya al'umma da haka ya kamata masu roƙon ya zama to ba a yi sai bukata ta kama kuma an yi an samu iyaka bukata a hakura sannan in da dama ka je ka yi aikin ƙarfinka ka biya buƙatar ka yafi maka alkhairi akan ka roƙi mutane ko ka roƙi al'umma sannan duk abin da ya fi ƙarfinka a haƙura a rufe babin shi abin da yake takurar da mu badan garci ko sai ce dole ya riƙe waya don haka sai ya yi recharges sai ya sai data sai ya sai kaza matsayinsa bai kai ba dole zai roƙo ko yan buƙatu ko yan sace-sace ko yan yaudare yaudare in ka tsaya daidai ƙarfinka sai a zauna lafiya ƙarfi to dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mai bukata in ya tambayi manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce mashi la حدثنا فروة ابن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام ابن أروى قال أخبرني القاسم بن محمد عن عبد الله بن الزبير قال ما رأيت امرأتين أجود من عائشة وأسماء شي عبد الله بن الزبير ya ce wallahi tun da nake ban taɓa ganin mata ba ko ban mara aitum ra'ataini ban taɓa ganin mara aitum ra'ataini ban taɓa ganin waɗansu mata guda biyu a duniya ba ajwada min aishata wa asma'a da suke da kyauta sama da na aisha da na na asma'u tun da yake a duniya bai taɓa ganin masu kyauta irinsu ba wannan bin duk duniya ce a idan wanda idan sai gani dai ba wanda suka fi su kyauta to me dangantakarsa da shi da su din Abdullahi bin Zubair da Nana Aisha da Asma'u yana mahallin da zai iya bada shaida ko ba mahallin da zai iya bada shaida akan su na'am yana da akwai me dangantakar shi da su ita Asma'u yara Aisha ce ko na'am daya shi kuma zubair din shi zubairin ko kuma shi abdullahi na shi zubairin shi ne mijin asma'u ko abdullahi kuma shi ne ɗan gidan asma'u da haka da babar shi ce da ƙanwar babar shi su yake ba da labari a kansu kuma da shi ɗin aka wana na aisha alkunya ai ummi abdullahi ko ai ba taɓa haihuwa a duniya ba to ita ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai mun arzikin haihuwa ba kuma gahi kowa ana mashi karan nan yace to ki je ki alkunya man da dan yayarki shine ake ce mata ummi Abdullahi to shi yake ta tunda yake a duniya bai taɓa ganin cewa ga mata biyu masu kyauta ba kamar na na Aisha da kuma baba shi na na Asma'u sai yake ta wajuduhuma mukhtalifun yace kuma salan kyautar su ya saba da juna salan kyautar na na Asma'u daban sanan kyautar na na Aisha daban amma kowanne in ka kalle shi ta bangaren sa gwarzo ne yace amma Aisha tu ita Aisha fa kanat tajtami'u shay'a ila shay'i ita ta kasance tana tara taro ne da taro in ta samu wannan he ta aje in ta samu wannan he ta hada akan shi in ta karbo wannan he ta dora in ta karbo wannan he ta hada anan he ta tara tsibi guda sannan take kyauta da shi shine yace tajtami'u shay'a ila shay'i hatta idza kana jitama'a indaha har sai idan ya taru abu dewa a hannunta ƙasa mata to in ta fara kuma komai sai ya ƙare sannan za ta dawo ta zauna ita haka kyautar na Aisha take wata kila hada albashin January February March April May June July August September October November idan December ta zo ya haɗu tsaf ko kuma sai ya shiga unguwa to wani kai ma karɓi kaza wani karɓi kaza wani karɓi kaza wani ɗauki kaza wani ɗauki kaza haka za ta bi unguwa kakaf sai ya ƙare kuma sannan sai ta dawo ta zauna haka ita Allah wana na Aisha wani alfarma din wa amma asma'u amma ita asma'u fa kana la tumsiku shay'an li ghadi ita kuma ba ta rike komai dan a ce sai wai riya waye ita duk abin da ka kawo haka zai fito yana shigowa yana fita yana shigowa yana fita haka nan akan ofiki to kaga ko ne abin sa akwai abun mamaki a ciki ita wacan tarawa za ta he ka dauka arziki take da bukata eh lokacin da ya tari ya kai a ce arzikin take da bukata kuma sai tara bar da su ita kuma na bata bukatar ma ta tara barantana a ce arzikin ta nema take nema kawai da sun zo nana Aisha rabarwa za ta yi a nana Asma rabarwa za ta yi Aisha in ta tara rabarwa za ta yi kowanne dai in ka kalla a babin shi alkhairi ne tare da haka kuma din ita dai nana Aisha din an faɗa cewa ba dole bane ba kuma sai ta tara dan har wayo wani lokacin akan kawo mata abu sai ta rabar da shi gaba daya kamar manzo mai sharhin ya kawo wadansu abubuwa guda uku wata ne dai Urwatu ibn Zubair yana cewa laqad ra'aytu Aisha ta taqsimu 70 alfan wa hiya tarqa'u dir'aha ya ce wala akwai ranar da na gana na aisha tana raba dirhami dubu saba'i dirhami dubu saba'i silan azurfa fa shi ne dirhami to silan azurfa ɗai-ɗai-ɗai da ta rabar da dubu saba'in a rana ɗaya da ta gama rabarwa da su kuma ta za ta zauna take ɗinke mayafinta mayafin da za ta sa ta lulluɓa da shi a yage yake sai da ta gama rabarwa sannan ta zauna kuma take ɗinke shi da hannu ka zo ga wani abin al'amari muke gina ko yanzu ta fi kowa arziki yanzu kuma ta da cikin matalautan unguwa ko cikin mabukatar unguwa haka rayuwa take to wannan ya isa abun mamaki ɗaya ruwa take cewa ba asan mu'awiyatu ilaiha bi qawqi min zahabin wata rana manzon mu'awiya ya turo mata wata kyauta wani kabaki na zinare fihi jawharun akwai kayan kwalliya kayan ado a cikin shi uwima bi mi'ati alfin da aka yi mashi kima kiyasun kudin ya kai dubu ɗari haka aka ba abin da yake ciki kima faƙasta matu amma ana kawo ana ajiyewa a gaban na na aisha to ai ba buƙatar ran a tara masa wani abu shi kansa taro ne ai da haka ana ajiyewa a gaban na na aisha sai ta fara baza su ta fara baza shi ba ta samu ta zauna ba da komai ta tabbatar baya gidan sannan ta zo ta samu ta zauna ɗin an ummi zarra qalat ba'atha ilaiha abi ibn zubair abdullahi ibn zubair ya taba turo mata bimalin da dukiya fi ghirarataini a cikin bahun garara guda biyu tace girara ko to cikin bahun garara guda biyu haka aka ciko da dukiya bahun rigiza fa guda biyu haka aka turo da dukiya yanzu ne ka san ai za a bada tsoro yau ko primary election za a yi mutun ya ajiye bahun rigiza zai tada maka hankali ko ya ma ci ko? tunawa eh ina je da abin duk abin da aka je kura mutane ba ta kai rigizar ba ko fi girarataini wa min samanina wa mi'ati alfin sannan kuma abin da aka kaddara yana ciki ya kai a dubu tamanin a abin da yake cikin shi fada'at bi qabaqin wa hiya yawma idhin sa'imatun sai ta nemi a kawo mata wani dan faranti haka ko wani kabaki ko ta ƙwarya ko ta rika zuba dukiya a ranar tana azumi a zuba akai guri kaza a zuba akai guri kaza a zuba a ji unguwa kaza a rabar haka ake dawo da hitsirara akan faranti kamar rabon waina haka aka yi ta yi sai ke cewa fa jalasat taqsimuhu bainan nasi fa amsat wa ma indaha min zalika dirham ta waye gari ko dirhami ɗaya babu saura a cikin abin da aka mata gaba ɗaya ta rabar da shi falamma amsat da ta wuni sai take cewa ya jariyatun halummi fitri ke yarinyar gidan nan wance kawo mana abin da zamu buɗe baki da shi faja'at bi khubzin wa zaitin abinda ta kawo na buɗe baki kawai gurasa ce da dan mai da aka zuba a kanta wanda ta rabar da abin da ya kai dubu tamanin na silan azurfa ko na silan zinare yau kuma ga tana buɗe baki da gurasa da mai yau wani idan bako ya zo masa ziyara mai ake buɗe baki a gidanka yace ai gurasa ce aka yi da mahaifa yana jin kunya kar bako ya zo zai wulakanta yana ga da kaskanci to abinda ana na Aisha ta buɗe baki da shi kenan Ummu Zarr take ce mata masaqatu bima qasimtu yawmi an tashri lana bi dirhamin lahmin nafturu alaiha take cewa yanzu na Aisha kika rabar da wannan kuɗin ki ware dirhami ɗaya a tura kasuwa dan siyo mana ko kilo ɗaya ne mu sha ruwa da hikika kasa yin wana yanzu kaga ita yare gizo ta kasa jurewa a gaban mu aka rabar da kuɗi dirami ɗaya kawai in kika tura kilo za a sai ko kilo biyu mu yi zaba zaba gidan kowa sha daɗi sai ta ce mata la ta'anifi ni law kunti zakarti ni la fa'altu ala ta'anifi ni kin ce aka ki takura mu ko kanki gallaza mu akan wannan abu da lokacin da nake rabarwa kin tuna mana cewa to na na Aisha a ware dirhami daya so na mata ce da nayi amma da kika yi shiru na manta da haka karki zarge ni laifin ki ne da haka nan gaba in kina da bukata me kike da bukata da kin ga ana rabarwa to yi magana in abin da ake faɗa inganta ko an ce mala bakar gube yana karatu ko aka masa mukullin mota rika cillawa kai na ungo kai na ungo kai na ungo mala abakar aka ce yana gefe ka saura dan mukulli guda ɗaya ko himari da eh kar ayi bashi dan in ba kaiwa hannu bai malam ba zai tuno da shi ba tunda ni yana ganin yana cikin yan high table kenan ko yace kana so wani su da aka karbu kada ana tsani ba kamar kai bane Allah ya samu dace to haka ake maza na kwarai to ba rabo da gwani ba suka ce mai da gwani ko sai ga wani gwanin ya tafi duniya ba ta dame shi ba wani gwanin ya zo ya gashi kuma duniya ita ce ta tsone idanun shi haka Allah madaukakin sarki ke al'amarin shi Allah ya samu dace ana ga bakwai da sha bakwai mu tsaya haka ko na'am haka na ina gama kwana nan kawai abinda muka faɗa daidai Allah ya sa mana albarka Allah ya sa mu dace da shi wanda ya zama to akwai kuskure Allah nuna mana dan mu gyara mu yi aiki da abun da ya dace din Allah ya sa mu dace kafin a karanta tambayoyi wanda su iya kashewa wanda su iya kashewa akwai sanarwa haka kamar guda biyu ko guda uku na farko dai akwai hadda jije matar waziri na soro da Allah madaukakin sarki mata rasuwa a jiya kenan babu kwana